بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله الباب الهادي عشر في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام كل عهد لا بد أن يصبر على بعد ما يكره إما اختيارا وإما اضطرارا فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد عليه ويذم على الجزاء وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزاء عليه فائتا ولم ينسي أن مكروها وأن المقدور لا حيلة في دقه وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله والجزاء خوف مهد ضره أقرب من نفعه قال بعض الوكلاء الآكل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحبق بعد شهر كما قيل رأى الأمر يفضي إلى آخر فسير آخره أولا فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره به الأحبق في آخره وقال بعض الوكلاء من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين فصل وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا فإنه يحوم حول ساحة الجزاء فلا يراها تجدي عليه شيئا فيسير فيصبر صبر الموثق للضرب وأيضا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن واللئيم يصبر في طاعة الشيطان فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم أتم صبرا ولا يصبر على البذل لله في أيسر شيء ويصبر على تحمل المشاكل هوى نفسه في مرضات عدوه ولا يصبر على أدنى المشاكل في مرضات ربه ويصبر على ما يقال في أرضه في المصيبة ولا يصبر على ما يقال في إرضه إذا أوذي بالله بل يفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في إرضه في ذات الله ويبذل إرضه في هوى نفسه صابرا على ما يقال فيه وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته فهو أصبر شيء على البذل والتبذل في طاعة الشيطان أو مراد النفس وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله وهذا أعظم اللؤم ولا يكون صاحبه كريما عند الله ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم أين المتقون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin Katsina jihar Katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna sha uku ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan sha daya miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna uddatus sabirin wa zakhiratus shakirin wallafar al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 23 a cikin wannan littafi sannan kuma a jerin karatukan mu wannan shine na 353 kafin mu shiga karatu yana da kyau mu yi tsokaci da jan hankali ga 'yan uwa da neman addu'a akan abin da yake faruwa da 'yan uwanmu a ƙasar sudan mun san sudan tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen musulmi masu dogon tarihi waɗanda kuma wadda kuma take ba da gudunmawa ƙwarai da gaske musamman a nahiyar mu ta Afirka wajen yada ilimin addini da ilimin arabiya kai har ma da ilimin boko yawa daga cikin 'ya'yanmu suna zuwa wannan ƙasa su yi karatu wasu karanta addini wasu karanta ilimin boko ƙasa ce wacce Allah subhanahu wata'ala a baya can ya sa mata zaman lafiya duk da cewa an samu tarnaki mai tsawo da aka yi ta yi na sai da aka raba kudancinta da arewacinta kudancinta wanda mazauna wannan wuri yawancinsu ba musulmi ba ne kiristoci ne sanar arewacinta wadda ta kunshi larabawa da waɗanda ƙabilu waɗanda ba larabawa ba to ƙasa ce wacce ke da faɗin ƙasa sosai da sosai ba ƙaramar ƙasa mace ta fuskar faɗin ƙasa mutanen yamma sun daɗe suna ta maƙarƙashiyar da za su kacaccele wannan ƙasar kamar yadda suka yi wa ƙasashen musulmi kuma suke so su ci gaba da yi musu haka saboda ƙasa in tana dunkule a matsayin ƙasa ɗaya to ta fi ƙarfi tattalin arzikinta zai yi ƙarfi sannan a siyasance ma za ta zama tana da kwarjini to amma idan aka yi galgala ta aka yi gutsu-gutsu da ita to shi kenan za a sanya mata kuma a junansu kuma za su yi ta faɗa da gaba da ƙiyayya sannan kuma tattalin arzikinta zai yi rauni to sudan tana ɗaya daga cikin ƙasashen da aka daɗe ana kai mata wannan farmaki wanda tuntuni sun yi makin ɗinta akan cewa ƙasa ce da dole ne a a daddatsa ta suka yi nasara wajen su datsa tsakanin arewa da da kudancinta sun yi yunkurin yankin wato dafor shi ma abin da can kudu maso arewa shi ma su su balle shi su zanto an ba ma wasu ƙabilu daban waɗanda ba larabawa cin gashin kansu a gurin wanda aka yi ta fafa ta faɗa faɗace-faɗace aka yi ta zubar da jini to abin bai samu ba gaba yanzu sun ɗauko hanya ta hanyar samun wasu 'yan ta da ƙayar baya 'yan ta'adda waɗanda daman can a cikin ta'addancin suka taso waɗanda ake rigimar da su a mabiya shi shi hamitti daman can yan ta'adda ne daman can barayi ne da suke zaune a daji suna shigowa su yi fashi fashi da makami da sauran ayyukan ta'adda shi tsohon shugaban ƙasa albashir shi ya amfani da su don ya murkushe 'yan tawayen dafor ya yi amfani da su saboda gudun kada wato kasashen duniya su ce suna tuhumarsa da laifin kisan kiyashi da kare dangi ga ƙananan ƙabilu waɗanda suke fafutukar neman yanci maimakon yi amfani da sojojin gwamnati maimakon yi amfani da sojojin gwamnati wanda wannan zai sa a dangana tuhumar zuwa gare shi kai tsaye zuwa ga gwamnatinsa sai ya kwaso waɗannan ɓarayin dajin sai sai ba su makami ana kiransu janjawit sai ba su makamai saboda haka su suka rika shigowa suna yakar kabilun da suke neman ballewa kuma yaƙi na rashin mutunci na rashin tausayi na rashin insaniya kisan kiyashi kisan kare dangi da wulakanci to da haka yi kokari haka yi sa'a ya murkushe masu tada masa kayar baya da waɗannan 'yan ta'adda wanda su ne janjawid wanda su kuma mutane ne wanda suke zaman daji da ta'addancin su a daji ba wani ilimi tare da su ba ilimin addini ba ilimin duniya zaune suke kara zaman da ta'addanci ba san komai ba to lokacin da aka fara masa zanga-zanga a khartoum lokacin da guguwar canji din nan ta kada 2011 to lokacin da aka fara masa zanga-zanga in ƙasa suka ce sai ya sauka saboda kudin gurasa ya yi tsada farashin gurasa ya tashi sai ya sauka suka fara yi masa zanga-zanga da zaman daɓaro da sauransu a lokacin ya je ya kwaso ne waɗannan 'yan ta'adda ya kawo su khartoum babban birnin kasar domin su tarwatsa masa waɗannan 'yan ta'addar ya kawo wajen mayaƙi dubu ashirin ya zuba a cikin khartoum su kuma da suka zo suka ga cewa duka 'yan ƙasa suna bore akan cewa ba sa san wannan gwamnatin ta albashir sai suka juye wa albashir ɗin suka dawo suka haɗa kai da 'yan zanga-zanga da 'yan ba maso ba ma yi sauraka maimakon su yi masa aiki sai suka yi aiki a kansa wanda wannan ya sa aka hambare shi daga gwamnatinsa sojoji suka karba to kuma waɗannan tunda sun riga sun shigo da makamansu a matsayin mayaka sai ya zamanto an basu suna nan a matsayin mayakan illa iyaka wai an yi sharaɗi da su kan cewa ba za su ƙaru daga adadin da suke ba ba su ƙara wuce wani adadi ba amma kafin ka ce me sai ga su sun kai wajen mayaƙi dubu ɗari da to saboda haka shi wannan hamitti shi ne shugabansu ana ce suna ce musu kowa to da amis sare sai ya zanto shi ma yana jin cewa yanzu shi ma yana cin gashin kansa ne ba a ƙarƙashin sojoji yake ba ba a ƙarƙashin 'yan sanda ba ba ƙarƙashin civil defense ba ko wata wata hukuma ta tsaro shi ma yanzu barikinsa ne mai cin gashin kansa ga sojojin ƙasa amma kuma ga wasu sojoji na sa kai wanda suna neman ma su fi sojojin ƙasan yawa ko kuma su fi su ƙarfi to wajen raba musu makamai sai suka fara korafin cewa su ba a ba su yadda ya dace su kuma sojoji suka ga cewa ai sun zama masu kishiya to daga nan rikicin ya fara wanda ƙarshe kuma wasu ƙasashe suka shigo wanda suka rika ba masu waɗannan 'yan ta da zaune tsaye goyon baya da makami saboda za su taimaka musu wajen satar zinariya wajen satar gol saboda ƙasa ce mai cike da arzikin gol saboda haka sai suka rika taimaka musu da makamai wanda har suka yi kace-kace da kartun din aka yi ta kashe mutane ba ji ba gani daga baya sojojin gwamnatin suka yi nasara suka kwace mafi kusan ka iya cewa kashi biyu bisa uku na kasar yana hannun sojojin gwamnati wanda yan kwanan nan suka kwace su waɗannan suka ƙara samun makamai na yaƙi har da irin jiragen nan masu tuka kansu drones din nan suka ƙara samun su wanda da su ne har suka kwaci garin fashir alfashir wani gari ne daga cikin garuruwan dafur bayan shigarsu suka suka shiga kashe mutane ba ji ba gani saboda daman can an yi amfani da su wajen kashe ƙabilun da suke wannan yankin to yanzu gashi sun kamu ƙarfi saboda haka suka shiga kashe mutane ba ji ba gani ba mace ba namiji ba yaro ba babba ba tsoho ba tsohuwa ba mai mara lafiya kowa da kowa haka za su shiga asibiti duk waɗanda suke kan gadon asibiti su buɗe musu wuta sai sun kashe su haka za su shiga asibitin haihuwa matan da suke kwance akan gadon haihuwa wasu sun haihu wasu basu haihu ba duk su harbe su haka suka ta yi a cikin 'yan kwanakin da suka shiga kafin ka ce mai su gashin kashe sama da mutum dubu goma a yanzu mutanen da suka tafi wato aka kashe a sudan a dalilin wannan fada ya fi ya ninka wanda aka kashe a gaza a shekara biyu din da aka yi ana kwafsawa wanda mun ga irin bama-bamai da isra'ila ta sauke a gaza ya ninka bama-baman da aka sauke wa hiroshima da nagasaki a japan amma har yanzu alkalamin da ake lissafi na mutanen da suka mutu ana magana mutum dubu saba'in amma a sudan ana maganar sun haura mutum dubu ɗari da sittin kaga sun ninka sun wuce ninkin ma a wancan abin da yake faruwa a gaza tsakanin musulmi ne da wanda suke makiyansu amma a nan kowa yana yin kabbara yana kashe ɗan uwansa kaga abin inda ya fi muni ya fi lalacewa rikicin gaza da ya zo sai ya ɗauki hankalin mutane ya zanto nan ba a ma san irin waina da suke toyawa ba a lokacin da suke kisan ƙare dangi duka kafofin watsa labarai na duniya sun hankalinsu ya koma gaza su kuma nan ba a san abin da suke ba gaza duk da wannan tarnakin da ake yi akwai 'yan jaridu na cikin gida da wasu ma na waje waɗanda suke ɗan hasko wasu abubuwan da suke gudana al'umma tana gani amma a nan gaba ɗaya duk sun share duk wani ɗan jarida ba wani abu da yake bulla duniya take sanin me yake gudana hatta wannan kisan kare gandun da suka yi a fashir ai waɗanda kyamarorinsu ne suka ɗauka su da kansu irin yadda suke kashe mutane suna murna suna jin daɗi suna celebrating to wajen wannan ɗaukan abin da suke yi suna murna shine kuma ya fita har duniya ma ta ga abin da yake faruwa amma ba 'yan jarida ba ne suka shiga suka ɗauko abin da yake faruwa saboda haka yanzu a aikace sudan ta kasu gida uku banda sudan ta kudu akwai kuma sudan ta arewa akwai kuma sudan ta kudun kudu babu shakka wannan abu ne wanda dole musulmi su ci gaba da yawan yan uwansu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karya makiyansu Allah subhanahu wata'ala ya wargaza aniyarsu da shirinsu wannan wani tsari ne na duniya wanda tuni sun riga sun rubuta shi a rubuce cewa sai sun sake fasalin zamantakewar kasashen musulmi gabas ta tsakiya sai sun kacaccala ta sun yayyaga ta ta koma 'yan kasashe 'yan gutsul-gutsul wanda kuma za a yi ta sanya a yi ta dasa gaba tsakaninsu hakanan irin kasashenmu kamar najeriya ake ganinta da girma da yawan al'umma kuma da ta tara mutane mabambanta a addini a al'ada ita ma tana fuskantar wannan barazanar wurare jin abin da shugaba trump ya faɗa shi ana masa kallon wani gwaɓo wawa to amma shi yana faɗar abin da yake ne a ƙasa abin da yake faɗa ya san akwai shi damu irin kasar Najeriya ba za su batta haka ba yadda take ba ma kuma fatan Allah ya ba su nasara Allah ya karya aniyarsu suna yi ne Allah yana yin nashi wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin amma wannan barazanar da yake yi ba wai maganar an kashe kiristoci bane ko wani abu shi ma ya san karya yake yi kashe-kashen da ake a Najeriya ba da alaka da wani kirista da wani ba kirista bane wani kirista ne wani musulmi ne duk wanda ta ci karo da shi ta tatsa da shi kawai tana hadawa da shi ne ba wani tantancewa wani addinin da yake bi sun sani kuma sun san wannan abin a yanzu ya fi yawa a arewacin najeriya wanda shi ne yankin da yake dauke da dandazon musulmi saboda haka inda duk kuka fi yawa in wani abu ya faru ku za ku fi zama ku za ku fi wato zama victims a cikin wannan abu an sani cewa a arewacin najeriya nan ne musulmi suka fi yawa kuma waɗannan abubuwa na kashe-kashe duk suna faruwa ne arewacin najeriya ba a kudancin najeriya ba saboda haka donald trump ya zo yana maganar kiristoci ya ware kiristoci da magana kaga wannan yana nuna akwai wani abu a ƙasa ba magana ce ta yana tausayawa ma waɗanda ake kashewa bane inda da gaske ne yadda suke faɗa su tsarin su ba ruwansu da addini secular system ne to da bai kamata yi maganar addini ba sai ce ana kashe mutane kaga kowa ne kowa aka kashe ya shiga cikin maganarsa da musulmi da wanda ba sai ce ana kashe gwamnatin Najeriya tana bari ana kakkashe mutane da haka zai ce amma sai cewa ana kashe kirista don wannan su ya dame shi inda ba kirista ne yake mutuwa ba kenan ba ruwansa kamar yadda suka yi ba suka yi ko oho da abin da yake faruwa a Gaza da dumbin al'umma da suke mutuwa da yara da yunwa da da bamabumai da da harbi saboda haka ya nuna kenan ba magana ce ta kana son ka tabbatar da wani abu na adalci ba a'a magana ce ta zaka zalunci kuma ka nuna goyon baya ga wani bangare ba ruwanka kuma da abin da wani bangaren yake ciki na wahalhalu wanda wanda ya saba wa dukkan wasu wata kururuwa da suke yi na cewa su mutane ne da suke aiki saboda insaniya saboda humanity ya karyata wannan wannan da'awar da suke suna yi ne saboda tabbatar da ajandar su da haka mu ci gaba da yi wa ƴan uwan musulmi addu'a da kasar mu addu'a Allah ya shiga tsakaninmu da duk wani mugu Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga dukkan wani shiri nasu Allah kuma ya ƙara wato fahimtar da shugabanninmu su fahimci nauyin da yake kansu su gane su su wane ne kuma menene ake kitsa musu malam yace albabul hadi ashar babi na goma sha ɗaya fil farqi baina sabril kiram wa sabril li'am fil farqi baina sabril kiram wato bambanci tsakanin haƙurin mutanen kirki da kuma haƙurin mutanen banza ko mutanen da basan ciwon kansu ba kullu ahadin labudda an yasbira ala ba'd ma yakrahu imma ikhtiyaran wa imma ittirara kowa da kowa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da mutumin da ya san abin da yake da wanda bai san abin da yake ba kowa dole ne ya haƙuri akan wani abu da zai same shi ko dai ya yi haƙuri bisa zaɓi ko kuma ya haƙuri bisa tilas ko ya zaɓi haƙuri ko tilas ya yi haƙuri ko da bai zaɓe shi ba falkarimu ya sabiru ikhtiyaran da ilmihi bi husni aqibati sabr amma mutumin kwarai karimi shi yakan zaɓe ya yi haƙuri saboda ya san kyakkyawan ƙarshen haƙuri mutumin kwarai lokacin da wata musiba ta same shi zai zaɓi ya yi haƙuri tun farko saboda ya san cewa wannan haƙurin zai haifar masa da alheri nan gaba wa annahu yuhmadu alaihi wa yuzammu ala jaza ya san cewa idan yayi haƙuri za a yaba masa akan wannan haƙurin in kuma yayi raki to za a soke shi da wannan rakin da yayi sauraka duk mutumin kwarai ya san da wannan saboda ka ya san hakuri abu ne mai amfani kuma hakuri idan ka yi za ka zama abin yabo ga duk wanda ya san kayi hakuri an jarrabe ka kayi hakuri sannan in ka ki hakuri kayi taraki to kuma za ka zama abin suka a idan mutane wa annahu in lam yasbir lam yarud al jaza'u alaihi fa'itan ya kuma san cewa in bai yi hakurin nan ba rakin da yake ta yi ba zai dawo masa da abin da ya riga ya wuce ba abin da ya riga ya faru ya faru in wani abu ya rasa ya rasa wannan ya yi ta raki ya yi ta kururuwa ya yi ta koke-koke wannan ba zai dawo masa da abin nan da ya rasa ba saboda haka yinsa da rashinsa duk ɗaya ne walam yanzu anhu makruhan ko ba zai raba shi da wani abin da ya same shi mara kyau ba idan wata musifa ce ta auka masa mara daɗi dan yayi raki wannan musibar ta riga dai ta faru wata asara ce ya riga yayi ta wani rashi ne ya dai riga yayi rashin nan in wani ciwo ne ya same shi ya riga dai ya same shi saboda haka wannan rakin ba shine zai raba shi da abin da ya riga ya same shi ba in kuma wani abu ya rasa rakin ba zai dawo masa da abin da ya rasa ba وأن المقدور لا حيلة في دفعه كما ينا سند cewa duk wani abin da Allah ya riga ya rubuta ya kaddara ba ka da dabarar da zaka iya ture shi inda abu Allah ya riga ya rubuta shi kaddara ce to sai ta faru ko kaki ko kaso wa ma lam yuqaddar la hilata fi tahsilihi abinda kuma Allah bai kaddara ba ba ka da dabara da zaka iya samarwa kanka shi saboda haka mai hankali mutum mai mutunta kansa ya san da wannan to kaga ashe tun farko ba sai ya haƙuri ba zai ɗauki wani salo na raki ba na kururuwa na ife-ife da ƙorafe-ƙorafe ya riga ya san cewa abin da ya faru ya faru sannan abin da bai samu ba ba rabansa ba ne abin da kuma yake rabansa raki ba zai hana shi ba zai kasa samun shi ba shi ne abin da annabi ke cewa ma a saba kalami kulle ya hutu aka ba ma a sa kalami kulle ya ba abin da duk ya kuskure maka da kuma zai same ka ba Allah ya riga ya rubuta ba zai same ka ba abin da kuma ya same ka ba zai kuskure maka ba to mutumin da yake na na Allah ya san da wannan fal jaza'u khawfun mahdun dhurruhu aqrabu min naf'ihi al jaza'u raki tsantsar tsoro ne kawai tsoro ne tsantsa cutarwarsa ta fi amfanarwarsa cutarwarsa ta fi kusa a kan amfanarwarsa kala ba'adul ukala wani cikin masu hankali yake cewa al'aqilu inda nuzulil musiba ya fa'alu ma ya fa'alu hul'amaku ba da shahar mai hankali yakan yi lokacin da wata musiba ta same shi yakan yi abin da marar hankali wawa ba zai yi shi ba sai bayan wata daya abin da yake nufi a nan shi ne haƙuri da dangana shi mai hankali da zarar musiba ta same shi to ya san ƙaddara ce ta riga ta faru ba shi da dabarar da zai kauce mata ba shi da dabarar da zai maganinta ta riga ta faru sai ya yi haƙuri tun a farko wanda shi marar hankali ba zai iya haƙurin ba a lokacin da abin ya faru za a yi ta lallashinsa ita ba shi baki yana ta bori yana ta tuba yana ta korafi sai tafiya ta yi nisa dai ya ga duk wannan abin nashi a banza sannan kuma ya dawo ya lakwas kaga dai karshe dai ya dawo haƙurin amma bayan ya ɗau wani lokaci shi ko mai hankali tun a farko ma haƙurin zai yi shi ne abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna masabru inda sadmatul ula inna masabru inda sadmatul ula lokacin da musiba kwatsam ta same ka a karan farko ka yi haƙuri to wani shi ne haƙuri ba sai da abu ya daɗe ba kai kanka ka fara mantawa da shi sannan ka ce ka yi haƙuri wannan ko dabba ma ko dabba ma tana da wannan kama kila kamar yadda wani yake cewa ra'a al'amura yufdi ila akhiri fa sayyara akhirahu awwala naga al'amarin dai ƙarshen sa dai al'amarin da sai ya je ƙarshensa wato dai ƙarshen al'amarin da sai an yi haƙuri to maimakon ya jira sai can daga baya a haƙurin sai ya dawo da haƙurin ya zama tun farko saboda haka idan wata wata natija ce wannan abin zai haifar nan gaba to kakka jira ma sai ya abin nan gara ma ka ɗauki mataki tun a karan farko fa idza kana akhirul amri sabr idan zan to haƙuri shi ne ƙarshen dai al'amarin ko mutum ya ƙi ko ya so a karan farko zai yi haƙuri ne ikhtiyaran bisa zaɓinsa kuma ya samu lada akan wannan haƙurin da ya yi kuma Allah subhanahu wata'ala ya awwaza masa ya musanya masa da khairan mafi alkhairin abin da ya rasa yayin da kuma ya ƙi haƙuri a karan farko ya yi taraki da kururuwa da kuwa to ƙarshe dai ya zo ya yi haƙurin ala tilas ba bisa zaɓinsa ba to kuma a lokacin baya da komai na lada saboda wannan haƙurin ba haƙuri ne da ya shi bisa zaɓinsa ba don ya samu lada don haka dukkan wata falalar da take cikin haƙurin ya rasa shi to abin da ka san ƙarshe ne sai ka tike zuwa gare shi gara tun farko ma ka rungume shi kuma idan ka san cewa rungumarsa a farko za ta haifar maka da sakamako mai kyau ai gara ka rungume shi da farkon ka samu kyakkyawan sakamako a kai maimakon ka bari sai ƙarshe dole dai ka zo ka rungume shi ɗin a lokacin da kuma babu wani sakamako kaga kayi bi babu abinda kake waraki kake raki akan sa ya riga ya tafi baka baka dawo da shi ba sannan kuma ka rasa wannan sakamakon da ake bawa masu hakuri da dangana yawa sai ce fa idza kana al-akhiru al-amri as-sabr wal 'abdu ghayru mahmudin wal 'abdu ghayru mahmudin idan kai karshe hakurin a karshe kuma ba za a yabe ka akan wannan ba saboda hakuri ne na dole kai wai da bahaushe ya ce hakuri ya zama dole to ba irin wannan na dole din ba kai hakuri bisa zabin kanka fama ahsana bihi an yastaqbil al-amr me yasa tun farko ba zai fuskanci al'amarin wato hakurin ba tun farko ya taryi abin da hakuri fi awwalihi a farkon sa bima yastadbiruhu al-ahmaq fi akhirih da abin da shi kuma marar hankali sai daga ƙarshe wato zai bar abin sai daga ƙarshe ne zai zai riske shi to kaga wannan ya nuna akwai karancin hankali wa qala ba'd al-uqala wani cikin masu hankali yake cewa ana danganta magana zuwa ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ce man lam yasbir sabr al-kiram salasulu wal baha'i man lam yasbir sabr al-kiram wanda bai hakuri hakuri na mutanen kirki ba mutane masu daraja to karshe zai yi mantuwa irin mantuwar dabbobi dabba ce da abin da zai same ta nan da nan ta manta kuma za ta zo ka bi ta da kora watakila ma da makami ta gudu amma in ta ga abin da take so ta kuma dawowa ta manta da wancan duka da kai kai mata ko ma ka same ta ta manta da shi to ƙarshe dai zai zo ya yi mantuwar amma irin mantuwar dabbobi ta marasa hankali فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين mutum wanda yake mai daraja wanda ya san kansa mutunci yana tsayawa ya dubi kowace irin musiba da ta same shi sai ya ga idan ya kuka kukawar za ta amfane shi inda idan ya koka akan musibar kokawar za ta amfane shi to sai koka idan ya gaba za ta amfane shi ba ya ga cewa in ya koka musibar ce za ta zama biyu ga musibar farko ga kuma musibar koka wadda ya yi wadda ta hana masa samun ladan wanda ya haƙuri to kaga sai ya dakata sauraka shi mutum mai hankali kullum zai yi abu yana duba maslahar yin da maslahar rashin yin ko mafsadar take cikin aikata abu da abin da zai yi yana tsaya duba in yayi wani amfani ne zai samu cikin abin da yayi ko kuma a'a wani cutarwa ce za ta riske shi idan yayi abu da wannan ma'aunin ne zai zabi yayi ko ya ko ya fasa yi amma ba haka kawai gaba gadi ya dinkari abu ba tare da cewa abin nan akwai akwai yiwuwar ya cutar da shi wannan shine hakurin mutumin da yake ya san ya san abin da yake mutum ne mai daraja mutum ne mai mutunta kansa wa amma la'im amma mutumin da bai da wata bai ba mai mutunta kansa ba fa innahu yasbiru tiraran to wannan dole yake sa ya hakuri sanda abu zai same shi sai kowa raki da kururuwa da kwakwazo amma kuma ya gama kwakwazonsa da kururuwarsa abin ba zai amfani shi ba ƙarshe dai zai zo ya haƙuri haƙurin kuma ya zanzu na banza fa innahu yahumu hawla sahati aljazai fala yaraha tujdi alayhi shay'a zai yi ta fagamniya da fakamniya da hauma hauma a farfajiyar raki rashin haƙuri ba zai ga wannan ya amfana masa da komai ba fa yasbiru sai ya dawo kuma ya hakuri sabr al muthaqil ad-darb hakurin wanda aka daure shi ana duka wanda aka daure shi ana dukan sa kaga hakurin sa ba hakuri ne na zaba ba hakuri ne na ba yadda ya iya ko motsa jikinsa ba zai iya yi ba an daure kafafuwansa da hannayensa an tabke shi kamar goro ana tabkarsa to ga me zai yi in ba haƙurin ba haƙuri zai to wani haƙurin kaga haƙuri da banza ba na ya zaɓa ba to irin shi ne wanda ba zai fuskanci wata shirraba ba ya mata haƙuri daga farko wa aizan falkarimu ya sabiru fi ta'atin rahman hakanan daga cikin bambancin haƙurin mutanen ƙwarai da na banza shi mutumin ƙwarai yana yin haƙuri cikin ɗa'ar Allah mai rahama duk abin da ya zama ɗa'ar Allah ne to komai wahalarsa zai yi haƙuri a kansa zai yi haƙuri a cikin abin da yake yin sada'ar Allah ce ko da wahala ko da komai wahala komai wuya ba zai janye jikinsa ba walla'imu yasbiru fi ta'ati shaytan amma mutumin banza shi kuma a wajen biyayya ga shaytan yake haƙurin saboda haka yana cikin wani hali na saban Allah wanda a cikin wannan saban kuma yana shan wahala ko ya sha duka ko ya sha dauri ko ya sha zage-zage duk wata wata wahalar duniya yana shanta a cikin saban Allah amma ba zai iya bari ba zai ci gaba da yin wannan saban marawo ne zai je sata a kama shi a dake shi da kirya kwaci kansa goma sai koma wataƙila raunukan da ke jikinsa na jiya ba su warke ba ko ya sha giya ko ya sha abin nan kwaya ta kawar masa da hankali da je ya taimu wasu abubuwa wanda za su cutar da rayuwarsa ba ya kwana a cikin bola ya kwana a kwata ya ci kazanta ya yi waye ya yi ta wahala iri-iri gobe ma kuma sai koma ga shi dai shaidan yake wa biyayya amma kuma yana ta haƙuri da wahalhalin da yake fuskanta to kaga bambancin ba kaɗan ba ne wancan cikin ɗa'ar Allah yake wahala amma ya yi haƙuri falli'amu asbarun nasi fi ta'ati ahwa'ihim wa shahawatihim malai ce ba ma nan abin ya tsaya ba a mutanen banza sun fi ma haƙuri wajen biya wa kansu buƙatu da sha'awoyinsu da biya wa da bin son zuciyarsu abinda mai saban Allah watakila zai jure a kansa na wahalhalu cikin saban Allahnsa sai ka ga wani cikin da'ar Allah ba zai iya wannan haƙurin ba da wani abu ya ɗan same shi kaɗan sai ka ga ya janye jiki akwai wanda ɓata masa rai za a yi kawai a masallaci sai dun zuwa masallaci hujjarsa kawai wani ya ɓata masa rai ka san masallacin ne akwai wasu mutane marasa mutunci kawai ni na ga kawai ba sai na je ba sai ya daina zuwa sai ya daina zuwa wani umara zai je a tutture shi daga ran da ya daina zuwa balle hajji kuma ya je sha wahala sai ka ji ya ce ba zai ƙara zuwa ba amma masu tsaban Allah sai su ji cikin saban Allah su sha wahala gobe kai gan sun koma shi yasa ya ce al-li'am asbarun nasi fi ta'ati ahwa'ihim wa shahawatihim sun fi kowa hakuri wajen da'ar san zuciyarsu da sha'awarsu wa aqallu wa aqallu an-nasi sabran fi ta'ati rabbihim sun fi kowa karancin hakuri kuma wajen da'ar Allah fa yasbiru 'ala al-badl fi ta'ati ash-shaytan atamma sabri zaka ga ya cikakken hakuri da juriya wajen yayi ta kashe kudin sa amma cikin saban Allah yan bori ya zo su ba su makada ya zo su ba su yan bambadanci ya yi ta kashe kudinsa cikin abin da ke saban Allah ne amma da kan nemi dan taransa a cikin abin da yake aikin Allah ne sai ka ga yana bata fuska ba zai iya ba amma a mutanen banza zai kashe musu ko nawa ne yanzu ga yan dan siyasa yayi ta kashe wa yan banga yan jagaliya kudi amma a masallacin ungosu ba zai iya taimaka sai tabarma ba in ku an je to a cikin damuwa da takuruwa haka zai ɗauka ya bayar yana gatsine yana tsaki amma 'yan banga za su zo ƙofar gidansa su yi zage-zage ɗauka ya basu zai siya musu motoci za ka ga yana haba-haba da su koda yaushe amma mutanen kirki waɗanda za su ɗora shi akan hanyar Allah yana jin haushinsu da ya ga liman ya nufo gidansa sai ya rufe ya ce a ce ba na nan saboda zai zo ya gaya masa cewa ko lasifika su ba ta yi ko wani abu kaza ya taimaka dan abin da zai bada bai taka kara ya karya ba amma yana jin nauyi yana jin kyashin ya bayar da wannan amma fa akan saban Allah akan jagaliyanci ko nawa zai iya bayarwa zai sai motoci ya raba musu tare da cewa matasan da suke da'awa a garinsu za su zo suna tambayarsa taimako za su har hada kudi a sai motar fita ƙauyuka da awa zai iya ɗaukar dubu biyar ya ba su dubu biyar suna neman miliyan hamsin ya ba su dubu biyar kuma a zo su zo tashi ya ce su tsaya sai addu'a a masa addu'a to inda zuciya sai ku aje masa dubu biyar ɗinsa tashi amma ba haka ba ya dinga muku gori kenan akan dubu biyar ɗin wannan to za ka gansu cewa a cikin da'ar wato shaidan za su yi haƙuri su ta bayarwa za su kira mawaƙi da zo a kashe masa a dinga masa liƙi da dala a dinga masa liƙi da dala amma da za a je wurinsa ana maganar wasu marayu da ake so a saya musu abinci sai kaga ana ta wasan bera da mage da shi yana ta buya in kuma aka ritsa shi karshe ya dauki buhu daya ya ce gashi a basu amma can yana yi wa mawaki liki da dala ya gama kuma ya tashi ya sa dan ma'abba ya yi kirari ya ce ya ba da mota guda ya ba da gata abin nan kira ce ta 2025 a ba wannan mawaki yayin da marayu ko yaran da suke makaranta ba sa iya biya ba zai iya daukan kudin wato ɗaya bisa goma na wannan kudin da ya kashe a gurin bai bayar a taimaka musu shi ne abinda nan ibn qayyim yake cewa sun fi juriyar bayarwa cikin da'ar shaidan sama da yadda za su bayar a cikin da'ar Allah wala yasbiru ala al-badli fi ay fi aysar shay'in dan kankanin abu da zai buƙaci ya bada wani abin sa ba zai iya hakuri ya bayar ba wa yasbiru ala tahammul al-mashaqqi li hawa nafsihi fi mardati aduwi amma zaka same shi yana iya jurewa wahalhalu dan biyan dan bin san zuciyarsa biya wa wato zuciyarsa ta cikin abin da zai sawo wa da makiyinsa yarda makiyinsa shine shaydan inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa Allah ce shaydan fa makiyinku ne ku rike shi maki shaydan makiyinku ne ku rike shi maki amma ya yadda yayi abin da zai yarda da shaydan ya yadda yayi abin da zai yarda da shaydan to wannan dabi'a ce ta mutumin da bai san ciwon kansa ba shi ne ya kira alli'an mutumin da bai san ciwon kansa ba cewa lokaci ya za mu dakata bayan an kira sallah za mu ci gaba insha Allah assalamu alaikum